بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan lokaci da muke gabatar da tasiri a cikin alkur'ani mai girma yau muna kirga ranar asabar wanda ya daidai da 20 ga watan ramadan hijira alif 1440 da ya daidai da 25 ga watan 5 2019 za mu ci gaba da shirin da muka ɗauko cikin suratul an'am mun ɗauko daga aya ta ɗari da sha ɗaya mun doshi aya ta ɗari da ishirin da bakwai bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتمت كلمة ربك صدقا وأدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم نعم الله سبحانه وتعالى ya mana bayanin cewa shi ne ya saukar da wannan littafi wanda yake bayani dalla-dalla wallazi anzala ilaykum alkitaba mufassala والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق لا تكونن من الممترين الله سبحانه وتعالى yace ya saukar da wannan littafi ne da gaskiya kuma mai bayani dalla-dalla halin kitabi sun san cewa wannan littafi daga Allah subhanahu wa ta'ala yake don ya dace da abin da yake cikin littafinsu son zuciyarsu ne ya sa suka yin bayani wa sauran kafiran da ba su da addini masu bautan gumaka shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada kasance cikin masu wato shakka ba wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shakka akan abin da Allah ya saukar masa bane a'a wato kada ma shakkan su ya dame shi na'am watammat kalimatu rabbika sidqan wa adala zancen ubangijinka ya cika gaskiya ne kuma wato adalci ne wato abu ne wanda aka saukar da shi wanda yake cike da gaskiya kuma yake cike da hukunci wanda yake daidai la mubaddala li kalimatihi babu mai canza kalmomin Allah subhanahu wataala ba mai canza hukuncin Allah subhanahu wata'ala inda Allah subhanahu wata'ala ya hukunta abu haka zai auku huwa samiu Allah shine mai jin zantuttukan ku al'alimu masani da halayenku ya san wanda yake biyayya ya san wanda yake saba masa kai naka dai ka ci gaba da isar da sako wanda ya karba ya amfana wanda ya ki karba ya cutar da kansa nan وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الذن وإن هم إلا يخرصون نعم وإن تطع أكثر من في الأرض إذا كنت ذاك جيه ممشي يوانسون وندسك باين أساه yudillu ka sai su ɓace ka an sabilin layi ga barin tafarkin Allah wato in dai za ka bin son zuciyar mutane to ba za su bar ka ji Allah ba saboda mafi yawancin mutane ba aksaruhum lil haqqi karihun mafi yawancin mutane kin gaskiya ne da su to saboda haka wato kar ka biye wa mafi yawancin abinda mutane suke so wanda suke matsa maka da cewa ka yi musu kaza ka yi musu kaza kamar yi su kaza kamar yadda kafaran maka suke matsawa da suka da neman sai an kawo musu wasu abubuwa na musamman wanda ko an kawo musu ba imani za su yi ba ko da za a bayyanar musu da shi in ya tabi una ba abinda suke bi illa zanna sai dai zato wa in hum su ba komai suke yi ba illa haru suna sai dai suna ƙarya ne abinda suke faɗa duk ƙarerayi ne wanda dai asalin magana ita ce dai kawai sun dogara da abinda iyayensu suka tashi a kai wanda babu dalili na bautan gumaka kuma gumakan nan ƙarya ne ba ta yin wani wasila zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kai dai kawai sun riga sun kulle wa kansu a ransu a al'adansu cewa wa'annan gumakan masu ceto ne ma'anin cewa kenan wato zato suke yi wayannan abubuwa ba sa komai amma an riga an ginu ne akan zaton cewa suna da amfani kuma ba sa ceto amma sai aka aka kirkiri ƙarya ba wanda ya taɓa jin labarin a ina aka ce za su yi ceto ko ya taɓa ganin sun yi ceto to amma sai aka kirkiri ƙarya aka dangana wa Allah cewa wayannan su ne masu cetonsa shine ma'anan inhum illa harutun su wanda suke bautan wayannan abubuwa ƙarya suke yi su ma sun san ƙarya suke yi
إن ربك هو أعلم من يدل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن ربك سندي أبنجدنك هو أعلم شيء في سنم من يدل عن سبيله وان دي بشي غبال تفرشنسا شيء كما تيتي واني بتتشيني واني سليييني ba wa'annan wawayen kafirai marasa hankali ba وهو شيء علم يفسني بالمهتدين دواء عند شريعيو نعم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ودقا تشم أقالي ليندا kafirai suke kirkira suke danganta wa Allah a ciki akwai haramta abinda Allah ya halatta da halatta abinda Allah ya haramta sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fakulu ku ci mimma zikira smullahi alaihi daga duk abin da aka kira sunan Allah aka yanka shi kowaye ya kira sunan Allah ya yanka abu in dai musulmi ne ku ci in ma halin kitabi ne ya kira sunan Allah ya yanka abu ku ci har yanda wasu batattun musulmi su ma suke cewa nam abin da aka yanka don taro kaza ko don taro kaza mushe ne to su ma waɗannan ɗin su ma sun zama masu masu ƙarya wa Allah su ma sun zama masu kafirci masu halatta haram masu haramta halal Allah subhanahu wata'ala ya bada doka ne guda ɗaya duk abin da aka kira sunan Allah aka yanka Allah ya ce ka ci abinka in kuntum bi ayati mu'minina in dai ku mu'mine ne aka yanka aka dauki dabba aka kwantar da dabba aka yanka ta da sunan Allah to ka ci kar ka ce ba za ka ci ba saboda kaza aka yanka ko saboda kaza aka yanka نعم وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمؤتدين
فكلوا كتي أبنكم مما ذكر اسم الله عليه دقا أبندا aka ambaci sunan Allah a kansa in kuntum bi ayatihi mu'minina in dai kun kasance ku mu'mine ne da ayoyinsa wa malakum me zai hana ku Allah ta kulu min ma zikratullahi alaihi ku ce ba za ku ci abinda aka ambaci sunan Allah aka yanka shi ba hmm? wato Abdullahi ibn Abbas yace raddi ne ga kafirai wanda suke cewa muminai kuna cewa wai kuna bautan Allah amma abinda Allah ya kashe sai ku ce ba za ku ci ba hmm? abinda kuka kashe da hannunku shi kuke ci wato kafirai majus kafiran maka masu bautan gunki suke gaya wa muminai haka wai abinda Allah ya kashe da kansa ku ce ba za ku ci ba sai abinda ku kashe da kanku to in Allah kuke ji ai ku ci abinda Allah ya kashe amma kun ban nashi kuna cin naku ma manufansu da abinda Allah ya kashe da kansa nan mushi in an ce maka wannan wa ya kashe shi zaka ce Allah ya mutu mushe ko kai kuma in kai ka yanka fa an ce wa ya kashe shi zaka ce ni ne ko to wato saboda jakancin su da jahilcin su sai suka ce to wai kuna cin abin da kuna cin abin da kuka da kanku amma wanda kuka ce kuna bautan san in ya kashe kuma sai ku ki cin nasa to Allah subhanahu wata'ala ya ce malakum me zai hana ku Allah ta kulu ba za ku ci ba ma zikira sumullahi alaihi daga abin da kuka yanka kuka kira sunan Allah a kai shi ne wanda Allah ya kashe wanda ku kuka yanka kuka kira sunan Allah a kai shi ne wanda Allah ya kashe wa karfa lakum bayan Allah ya yi muku bayanin ma harrama alaikum abin da ya haramta muku kun riga kun san halal kun san haram ko Allah subhanahu wa ta'ala ya lissafa mana abin da yake haramun a cikin dabbobi ko hurrimat alaykum al-maytatu wad-damu wa lahmu al-khinziri wa ma uhilla li ghayri Allah bihi wal munhaliqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan najihatu wa ma akala as-sabu illa ma zakkaytum wa ma zubiya ala an-nusub sune aka haramta to tunda Allah ya muku bayani dalla dalla na abubuwan da aka haramta kar ku saurari wasu zantuttukan banza daga wajen wanda suke kafiran da ba su san me suke yi ba dan haka ku ci abin da aka ambaci sunan Allah a kai bai hallata gare ku ku kyamace shi ba bayan Allah ya muku bayanin abin da ya haramta muku illa matsorutun ilai sai fa abin da aka matse ku zuwa gare shi wato nan ne aka samu sassauci cewa mutum yana halin tafiya sai ya zama babu abinci kuma zai mutu da yunwa sai ya ga mushin dabba a jeji to zai iya gasawa ya ci har ma ya ɗauka a matsayin guzuri har lokacin da zai kai wurin da zai samu abinci ya watsar da wannan ɗin to shi ne aka ce illa matsoritun ilai sai abin da aka matse ku ga cinsa wanda ku ba so kuke fici ba amma kuma yanayin da kuka shiga ciki ya wajabta muku sai kun ci in ba ku ci ba za ku halaka wa inna kasiran sannu dai da yawa daga cikin mutane la yudilluna wallahi suna batar da mutane bi awaihim da son zuciyarsu bi gairi ilimin ba tare da suna da wani ilimi ba su ba su da wani ilimi ba su da wani wahayi daga Allah don da wani annabi ya zo musu da shi kirkire ne kawai da ka suka kirkiri wannan su ce halal su kirkiri wannan su ce haram inna rabbaka sun dai ubangijinka huwa alamu shi ya fi sani bilmu'tadina da masu ƙetare iyakokinsa zai zai saka ma kowa da aikinsa
wa zamu zahiran ismi wa batina إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون
وذروا ظاهر ismi. ku bar mabayyanin zunubi zunubin da yake na fili wa batinahu da na ɓoyensa wato ka bar saɓon Allah na gaɓoɓi ka bar saɓon Allah na zuciya saɓon Allah na zuciya yi fiƙadi da abin da ya shafi hassada da abin da ya shafi ƙwace da abin da ya shafi makamancin wa'annan zunuban da zuciya suke yi wasu malamai suka ce wannan shine batinahu din zahirahu kuma abin da take yi a fili wasu suka ce a'a a bar zinan boye da na bayyane zinan boye shine da karuwai zinan zinan zinan bayyane shine da karuwai zinan boye shine zinan da ake yi cikin gidaje to duk dai malamai sun ta kawo fassarori daban-daban ma'anansa dai duk abin da yake sabon Allah ne zahirinsa da boyayyansa dukkan nisance shi innal ladina yaktubuna al-isma kaga waɗanda suke ɗiban zunubai sai ji zauna da sannu za a musu sakamako bi ma kano ya katare suna na munanan zunubban da suke wato suke tsororin su
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوهون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ولا تأكلوا أن ساكي أكد وانتن أمرني kar ku ci min malami suka rasulullahi alaihi daga abin da ba a ambaci sunan Allah a kai ba wato wato kar ku ci abin da aka ɗaga murya aka kira sunan wani Allah aka yanka shi shine ma'anan abin da ba ambaci sunan Allah aka yi ba ko da ambaci sunan wani gunki ko wani aljani ko wani shaiɗani to kar ku ci shine kuma ma zubi haligairin lahadin abinda wanda wasu ke masa tawili suke fassara shi da mummunan fassara mazuri haligairillah duk wanda duk wanda ya nuna maka fassarar da malaman sunna na gaskiya suka yi zai ce maka ma zikira ma zikira gair ismillahi alaihi abinda aka kira sunan wani Allah aka yanka ko tsafi aka kira aljani ko kuma kafirai suka kira sunan gunki ko wani abu makamancin haka a lokacin yankan suka kira sunan suka yanka amma ba wai kawai dan a'a an yanka abun nan kawai dai yanzu misali wai wasu sai su ce wai an yanka dan kirsimeti wanda ya yanka dai inda mutum ya yanka ne da sunan Allah shi kenan ko an siyo nama a kasuwa ai daga musulmi ne suka yanka in ma ba musulmin ne yanka ba in dai shari'ar Allah kake bi ba naka zaka kirkira ba to Allah subhanahu wata'ala ya ce a ci abin da suka yanka sai dai ka ce kai kana kyama amma kana haramtawa ka samu matsala a addininka yawwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yahudiya ta yanka akuya ta kawo masa cinyan ta bashi ya ci ma alhali da guba a jiki sahabbansa ma suka ce bai ce mata a ina kika samu me kika me kika faɗa da zakiyansa kuma tana cewa uzairu ibn Allah dai ya san da wannan nasara suna cewa masihu ibn Allah Allah ya san da wannan amma Allah subhanahu wata'ala ya ce da amul ladina utul kitaba hillun lakum wa da'amukum hillun lahum duk malamin da yazo yace ya soke wannan aya ya zama ya ya saka kansa a makofin Allah ya zama musharri ya zama mai kafa shari'a ya zama yana halatta abin da ya so ya haramta abin da ya ya zama ya dauki makofin Allah zai haramta abin da Allah ya halatta zai halatta abin da Allah ya haramta abin da ya maka daɗi a ranka ba shine addini ba abin da Allah ya ce shine addini shine addini saboda haka duk abin da aka kira sunan Allah aka yanka to ka yi nesa da haramta shi sai dai kai in ba ka so ko ka ce ba ka so ko in kana kyama ka ce kana kyama wannan kuma ko dan uwanka musulmi ne ko waye ma yanka kana iya cewa wannan abu kaza kai ba ka ci ko ba bai kwanta maka a rai ko in ka ce ba ka ba zuciyanka na tashi shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an kawo masa naman damo har zai ci sai aka ce masa na damo ne sai daga hannunsa aka ce ya rasulullahi haramun ne ce a'a babu ne a garinmu ni kuma ina jin ina kyamansa shikenan saboda haka wannan in ka ce kana kyamarsa babu a garu ko kuma kai baka sha'awa shi kenan amma haramun ne to ka shiga babban haɗari Allah subhanahu wata'ala ya ce me yasa ba za ku ci abinda za ku ci daga abinda wa malakum wala ta kulu kar ku ci min malam yuskar ismullahi alaihi kar ku ci abinda ba a ambaci sunan Allah a kansa ba eh shi ne shi ma mai tafsiri da yake mai tafsirin mai hankali ne halin sunna ne na gaskiya ba irin na kame kame ba ya ce ai la ta kulu ayyuhal mu'minuna mimma zubiha li ghairil lahi kun gani ko kada ku ci abin da aka yanka ba dan Allah ba shi ne ma zubiha li ghairil lahi ai malam yurkar ismullahi alaihi amma yau mutum ya ce maka an yanka don taron maulidi to in an yanka don taron kungiya fa shi ma kuma Allah aka kira ko kuma ne in dai dan taron wani za a ce kaza haramun ne to taron taron taron abun nan fa taron ranar yancin kasa fa taron kungiya fa taron lancin fa idan aka yanka kaji za a ci kuwa a kara makalla sai gantaka ne kawai to malaman sunna dai ga yanda suka fassara eh yace ga la takuma wa la takulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi ay la takulu ayyuhal mu'minuna ya kunu ne karku shi mimma zujiha li ghairillah abinda aka yanka ba dan Allah ba aka kira sunan wani Allah aw zikra ismu ghairillahi alayhi ko aka ambaci sunan wani Allah aka yanka kallaji yazbahu lil awsani kamar wanda yakan yanka dabbansa don gumaka ya sai su karba to wannan haramun ne ko musulmi ne ya kwantar da dabba ya yanka ya ce aljani kaza ka sha jini ko kaza kaza kaza ko karɓa ya ce fakara ko ya ce tsumburbura to shi kenan to wannan kan ya zama haramu saboda kiran tsumburbura ya yi a kan yankan ba Allah ya kira ba to wannan shi ne abin da ayoyin ƙur'ani suke nufi ba wa'incan mutane wa'inda suke masu batar da mutane da shirme ba wa innahu cin irin wannan da fisikun wallahi fasikanci ne saban Allah ne ka ci dabban da aka yanka aka kira sunan wani Allah lokacin yankanta wa inna shayatin su shaytanu la yuhuna ila awliyaihim su suke yin waswasi wa masoyansu liyu jadilukum dan su yi jayayya da ku akan addini bayan ga gaskiya su zo suna jayayya da ku irin wancan jayayya na baya su ce abinda Allah ya kashe an kici abinda ka kashe da hannunka ka ci to wannan jayayya ne wanda shedanu suke waswasi wa mutanen su wa in adatumuhum wallahi idan kuka bi waswasin shedanu innakum lamushrikuna wallahi za su mai da ku kafirai na'am أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون أو من كان ميتا ينزون ليك متتشي فأحييناه مكرايا شي وجعلنا له نورا مكسن يا مسا حسكي أغبانسا يمشي به wanda yake tafiya da wannan hasken finnasa a cikin mutane kamar masaluhu zai zama misalinsa kamar wanda misalinsa fi zulumati cikin dufanni yake laisa bi kharijin minha ba kuma zai fita daga cikin dufannin ba wannan shine abinda malaman balaga suke ce a tashbihu tamthil tashbihi wanda yake zuwa min muta'addidin daga fuskoki mabambanta wato abinda ake nufi da man kana maitan kafiri fa ahyaynahu sai muka ba shi shiriya ya musulunta shine ma'ana wato mutumin da yake yana cikin kafirci kaman sauran sahabban kenan musulmi sahabbai sahabbai musulmi wanda suka musulunta da ai suna kafirci ko tare da kafiran da kuma har yanzu suna kafirci to waɗanda suka musulunta nan suka gane shiriya shine aka kwatanta su da wanda da matattu ne sai Allah ya raya su raya sun nan rayuwar nan shine shigan musulunci da suka yi shiriya ya zo musu Allah ya ce sai muka sanya musu haske hasken nan abin da ake nufi da shi hasken addini suka gane suka zama masu wayewa suka samu ilimi shi ake nufi da wannan hasken suka zama wayayyu irin su a buɗe da ilimi da sanin shari'a da sanin ƙa'idodin addini da komai da komai yanzu wanda yake haka kamar masaluhu fi zulumati za a kwatanta shi da wanda shi yana nan cikin duhu bilum wato wanda yake cikin kafincinsa tuntuni bai bari ba bai shirya ba bai samu haske ba bai samu ilimi ba za su zama daidai laisa bi kharijin min ha wanda kuma bai da niyyar fita daga cikinta zai zauna ne a cikinta wato kafirin da yake nan cikin kafircin sa zunzurutun kafirci zai daidai da sahabi wanda ya musulunta ya koyi alqur'ani ya gane addini ya samu ilimi za a kwatanta shi da wanda kafirin da shi kuma ya ki ya zamansa a kafircin sa ya ki canjawa kazalika haka nan dai zuyina lil kafirin aka kawata wa kafirai ma kanu amaluna abinda suke aikatawa sai suna ganin kaman su ne kan daidai alhali su ne batattu ka san duk shiryayye yana dariyan batacce batacce yana dariyan shiryayye kai da kake ka shirye ka gane hanya kana addinin ka baka shaye shaye baka fasikanci baka sharholiya kamar misali na wannan zamanin ka samu saurayi wanda ya gane addini ya karanci alkur'ani yake ya koyi fiqhu ya iya addini yana sallah yana sa sutura mai kyau yana wanka yana yana asuwaki yana sa turare yana sa yan jamfofinsa masu kyau ka kwatanta shi da kuma big guy wanda shi kwata-kwata yana cikin duhun jahilci sai shaye-shaye sai yawo gidajen banza sai sara sai iskanci to kowa sai ka kallon da yake yi shi ne ya gane wancan yana kallon ai shi ne ya gane wannan kuma yana kallon wancan shi ne mahaukaci bai gane ba to haka ne ziyina haka aka kawata ma Allah subhanahu wata'ala ya ce haka nan aka kawata wa kafirai ma kanu amaluna abin da suke yi kar ku ɗauka wai su ba da gaske suke yi ba su fa kafircin nan da gaske suke yi shi ne ma har suke jayayya da ku kaji mutum yana jayayya da kawai gare ya cin mushe da ya ci wanda aka yanka ai wancan Allah ne yanka duhun kan ya kai duhun kai Allah ya sauwaka nan وكذلك جعلنا في كل قرية أقادر مجرمين فيها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما to يشعرون wannan shine zai nuna maka sharrin zama da kafirai da illarsa yanzu ‘ya'yanmu matasan ƙasarmu ƙasar ‘ya'yan musulmi matasan ƙasar musulmi suna abubuwan da komi lalacewan fasikin shekara hamsin baya ko talatin baya ko ko arba'in baya ba zai yi ba yanzu dai ba yanda za a yi ka samu fasiki ɗan shaye-shayen shekara arba'in baya ya ci mushen zakara ko mushen tunkiya ba zai ci ba duk lalacewansa yana iskancin amma ba zai ci ba amma yanzu fa matasa sun lalace daga dama an ce daga fasikanci zai koma kafirci yanzu matasa sun in duk in ka ga mushe babu a bola yanzu wa'annan yan shaye-shayen an ce su suke daukewa su cinye da kuwa sai wani kazani arnan ma ko kirista ma da ba sa yi sai irin arnan nan na na jeji wanda yake bautan gunki arnan dutse shine zai zo yana bi anguwa anguwa shara shara yana ɗiban mushe yana zuwa yana ci amma yau za ka samu ɗan garin ku ɗan anguwan ku ɗan wane musulmi shine yake cin wannan su ci kare su ci kare su ci kuliya su ci su ci muzuru su- duk wani ba abin da bai hallata ba su a gunsu yanzu to wannan ina imani zai shiga zuciyarsa ai in mutum yana ciye ciye irin wayannan kuma da wuya ya zama musulunci ma zai mutu dan wuta ne kawai in bai mai da hankali ba irin wayannan abubuwan su ne sukan sa tsatsa ya rufe zuciyanka duk yanda aka yi ka shirye ma shiryen ma ba zai shigo ba saboda ka riga ka bata kanka kun yi fada da Allah tuntuni an rubuta rijistan ka a cikin yan wuta Allah ya sauka to Allah subhanahu wataala ka ga nan da kafirai ake magana yanzu kuma matsala ya dawo kuma cikin musulmi ƴaƴan musulmi suna cin mushi Allah ya sauka Allah subhanahu wataala ya ce wa kazalika haka nan ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha a kowane alƙarya muka sanya manya-manyan kafuranta su ne ba sa karɓan shirya liyamkuru saboda su yi ta ƙulla makirce-makirce fiha a cikinta wato innama ju'ila al-akabiru fusaqun fusaqa kullu qaryatin li'annahum aqrabu ila al-kufr Eh, an sa manya sun zama su ne fasikan kowace alƙarya saboda su suka fi kusa da kafirci bima wudu saboda abinda aka ba su min riyasati na shugabanci wasu ati da dukiya kuma wannan shine abin da yake faruwa zamanin yanzu daga mutum ya zama da kana musulmin kirki ana sallah da kai kana bin dokokin Allah mutumin kirki daga ran da aka ce wai an naɗa ka ka zama ko wani minista ko wani wani babba ko rais ko sanata ko meye in ba Allah ya taimake ka ba in ka tafi can in ba Allah ya taimake ka ba in ka ga abokai da za ka samu to shi kenan sai a ji wane ya shiga shan giya wane ya shiga neman mata wane ya shiga cikin society abun kenan Allah ya sauka ko can yanzu ka je majalisar res ko ko sanat daga ganin irin mata yanda suke jiran manya a gate ka san akwai akwai magana a wurin ah to ba wanda yake so me yake me yake kawo su hmm? ba wanda yake so me yake kawo su saboda haka musulmi su mai da hankali musuluncin nan in baka yi shi ba za ka yi saɓaninsa kuma sai ka za ka gani da idanunka kana nan Allah zai mai da kai ba komai ba kuma a wulakance duk abin da ka tara ya lalace shine Allah subhanahu wata'ala ce kowace alƙarya sai ka ga manyanta su ne mujrimai din manya-manyan alƙaryan sun koma fasikai su ne masu shan giya su ne masu tsafi su ne masu caca su ne masu zinace-zinace su ne masu luwaɗi su suke ɓata ƙanana su koya musu abin da ke faruwa kenan a kowace ƙasa musamman zamanin mu ne yanzu in kuɗi ka ga ya maka yawa kullum kuɗin ka ya fi ƙarfin nerori sai daloli to shi kenan kuma in ba haka ba in ba a yi sa'a ba an yi ban kwana da kai a masallaci an yi ban kwana ko kana zuwa masallaci an yi ban kwana- ban kwana da kai a tarbiyyar musulunci ko kuma kaga shugabanci yau kai zaka ce a yi kaza ba mai cewa a'a shi kenan sai ka ce a kashe wanda kake so a tsafe wanda kake so a yi abin da kake so to ba yau aka fara ba in ka koma haka dama akwai ogoginka tuntuni su fir'auna su hamana su ga su nan dai na maruzu da sauransu da kan'ana Allah subhanahu wata'ala ya ce haka muka yi a manya-manyan garuruwa manya-manyan su ne suke zamowa mujrimai su bata ƙanana liyamkuru saboda su ta kulla makirci fiha a cikin ta ai ta kakkace mutane da sunansu ai ta tsafe tsafe da sunansu ai ta ta'addanci da sunansu su za su biya kuɗi mu in ba mu ne muka yi nasara ba to komai ma ya ɓaci Allah ya sauwaka kuma yamkuruna amma su sani wannan makirci da suke kullawa ba ma kowa suke kullawa ba illa bi anfusihim makansu suke kullawa domin sakamakon makircin kansu zai koma tun mutum yana duniya kafin ya mutu zai ga wulakanci ya ga ba a yi da shi ya ga ya koma ya fi komai ya zama shara kuma da su ne su wane su wane su wane amma inda ya bi Allah ya gyara halinsa ya zama mutumin kirki to sai ka ga har ya tsufa ana ganin sa da daraja ana mutunta shi saboda haka manya-manyan da suke shiga harkokin duniya su mai da hankali ba mu ce kowa da kowa haka ba ne amma in an kasa kashi ɗari kashi saba'in haka suke ko ba wa kowa suke makirci ba sai wa kansu wa ma yashurun amma ba su sani ba makircin su kansu zai koma amma ba su sani ba Allah ya sauka
وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صبار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون نعم فإذا جاءتهم آية إذا آية تزوم سأتمس وأجي قالوا سيسة لن نؤمن فذا من إيمان بس hatta nuta misla ma utiya rasulullah mu ma sai an ba mu kamar yadda aka ba manzannin Allah da kafaran maka su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu gaskata manzancin ka ba mu ma mu ma a ba mu annabtan ai mu ma mun fi ku asalin mu mun fi ku irin su Abu Jahal kenan ko da suka ce ai mun zo da muna ku fi mu mu fi ku ku fi mu mu fi ku sai da muka zo muka muka zama muka yi hancin doki tukunna kawai dare ɗaya wai kun fito da annabi to mu ma in ba an ce akwai annabi a cikin kowa ya ji annabin gidansu minna nabiyin wa minkum nabiyin mu ma da annabin mu kuma da naku sai dai a yi haka Allah wa Allah a alamu shi ya fi sanin haifa da alau risalatahu inda zai sanya manzancinsa ko kuma na yanzu kana wa'azi a ce wannan ba wai yaushe ne ma suka zama suka waye ne mu ne a garin nan masu suka ma da muka ɗauke su ƙauyawa to yau su ne har suke gaya mana kaza kaza mu da mu ne wayayyu to haka za ka waye a wuta in dai ka biya ma irin wannan kuma mafi yawanci irin waɗannan mutanen da suke halaka manya manya wani abu ne abun kunya wai shi shi kar a ce shi ya zama bare in ya je shiga gurup ɗin mutanen banza kowa na iskanci sai shi in bai dona ba to za a ce masa ba ƙauye za a ce bai waye ba za a ce to za a ce za a ce nan shi zai kai ka wuta yawa ka tsaya akan gaskiyanka ka tsaya akan hankalinka da imanin ka shi ne tsira a wurinka kuma ba za ka rasa abokai na gari ba idan ka ga wanda suke tare da su sun zama na banza to ka watsar ka bi mutanen kirki da mafi yawancin wanda yake halaka abin da yake halakar da mutane abokai shi yasa aka ce karka yadda kai aboki da mutumin banza kuma duk wanda ya aboki da mutumin banza ko an ce masa mutumin banza kar yadda ya fushi dole dole ka ɗauki wani abu daga cikin ɗabi'arsa shine hausa suke ce zama da mai farin da wanda ya menene mai kora shi yake kawo farin kai eh saboda haka wajibi ne mutane su goge mai munanan abokai to haka suke faɗa Allah ya ce to ai shi fi sanin inda zai sa manzancinsa sai ku ne za ku zaɓa ma Allah inda zai sa zai sa falalansa kai lokacin da kai kuɗin kai ne ka zaɓa wa kan ka zama mai kuɗi a gidanku ba ƙanin ka talaka baya yanka baya da shi sai Allah ya zaɓe ka ya baka a gidanku in kun gaji sarauta mutum nawa ne su gaji sarauta a zuriyanku kowa ya cancanci ya zama sarki mutum dubu aka zaɓe ka kai kaɗai aka baka ko sarauta ko hakimci ko wani abu kai ka zaɓa wa kanka to to haka Allah subhanahu wataala yake zaben wanda ya so saboda haka shi yafi sanin inda zai sanya manzancinsa ba wai son ka son zuciyanka yadda kake so haka Allah zai yi ba ko sai irin wanda kake so Allah zai nada ba sai su ibn ladina ajramu lalle mujrimai da sannu sagarun kaskasci inda Allah a wurin Allah yusibuhum zai same su wa azabun shadidun da azaba wanda yake mai tsanani bima kanu yankuruna sakamakon kulle kullen makircin da suke kulla wa mutanen kirki muminai su alhan bayin Allah makircin su Allah zai mai da shi kansu su zama makaskasta na'am
فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا هرجا يجعل صدره ضيقا هرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون نعم فمن يريد ومن يريد الله وان الله ينفع ان يهديه يشريه يجعل صدره يشرح صدره للإسلام sai Allah ya haskaka zuciyarsa ya fahimci musulunci ana masa bayani kawai sai ka ga haske ya shiga zuciyarsa shi ba ruwansa shiriyan yake so kawai yana jin hanyar shiriya sai ya kama hanya da shiriya abinsa saboda zuciyarsa ne haske ce daga an kawo haske nan da nan sai ta ɗauka sai da an yi billahu wanda Allah ya nufin ya ɓatar da shi ya ji al sadarahu bayyikan sai Allah ya sanya zuciya ya sanya kirjinsa mai kunci harjan wato mai tsananin kunci ka annama ya sa'adu fi sama kaman zai tashi sama wato kirjin sai haske ya kifiga cikinsa na'am kazalika kamar yadda muka buga wannan misali da mumini da kafiri wajen inda imani yake shigan zuciyar wannan kuma kafirci yake shiga zuciyar wannan ya ji alar riza hakan nan dai kuka ganin da muka muku misalin nan hakan nan dai ya ji alar riza Allah yake sanya kazanta da halaka alallazina la yu'minuna ga wa'inda ba su yi imani da Allah ba
wa hadha siratu rabbika mustaqima قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون وهذا وإن وأزوزي da muka karanta duk tsawon lokacin nan to wannan siratu rabbika shine tafarkin ubangijinka mustaqiman madaidaici in kana son ka san meye siratul layil mustaqim to wannan abubuwan da aka haramta ga su da abubuwan da aka halarta ga yanda addini yake ga yanda ya kamata ka shirya ga yanda imani yake ga hanyar da ya kamata ka bi to shine hanyar ubangiji wanda yake madaidaici ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da aka dora ka akan sa ka je ka shiryar da mutane ba wani karkata a cikin sa daga inda ka bata sai ka ga akwai karkata sai ka ga ana ana warware juna yau a ce a hukunta wani gobe a ce a a wani shi a a a a sallame shi a a wani kar a taba shi a a to kaga ina maganar siratul rabbuka mustaqima magana guda ɗaya ai santa take kawai idan an ce hukunci kaza ne to kowa ya shafa kawai shine in ka yi laifi kawai wannan hukuncin zai hauka kai mai sarauta ne kai talaka ne kai mai kuɗi ne kai mara kuɗi ne duka namiji ne mace ce ko wane ne in an ce ga hukunci shi kenan shi ne hukunci guda ɗaya shi ne tafarki wanda yake madaidaici ƙarfa sallan ayati mun yi bayanin ayoyin alƙur'ani dalla dalla liƙaumin ga mutane ya zakkaru na waɗanda sukan wa'azu nan لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وإن suka wa'azun nan lahum darus salam Allah ya musu tanadin gidan zaman lafiya aljanna kenan gidan da ba wanda yake taba wani ya cutar da shi gidan da zaka shiga da salamun salama ana ce salaman salama ana musu sallama gidan da baka jin wani abu da zai tayar maka da hankali na sauti ko kuma abin da zai tayar maka da hankali a jikinka ko kuma abin da zai tayar maka da hankali wajen shakanka komi cikin kwanciyar hankali da natsuwa babu rashin lafiya ba jinya babu wani na ƙasa na gaba komai da komai babu ga gara daga wajen Allah subhanahu wata'ala to wayannan abinda aka tanada musu kenan inda rabbihim a wurin ubangijinsu wa huwa waliyuhum dama shi Allah shine majibancin al'amarin su sun yadda sun jibantar da al'amarin su gare shi dan haka kuma shi ya dauki nauyin hidimomin su wanda kuma suka ce su ba Allah ne waliyin su ba to sai su je wajen wanda suka ce shi ne waliyin su ya dauki hidimomin su to Allah shine mai jiban mai jibantan al'amarin su bima kanu ya amaluna sakamakon abin da suka zama suna aikatawa na ayyuka na gari wato bayan imani an yi sharɗin cewa amalu sai an samu amalin salih aiki na gari na'am shine zai ba mutum sakamakon shiga darus salam ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استغفرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعدنا ببعض ربنا استمتع بعدنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا نعم قال النار مثواكم كالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم أليم
ويوم يحشرهم فتنا ranar da Allah subhanahu wata'ala zai tattara halittu gabaki daya insu da jinnu don a musu hisabi sai Allah ya ce musu a harshen mala'iku ya ma'asharar jinni ya ku jama'an aljannu kadista kasarsun min al-insu wallahi kun yawaita mabiya a cikin mutane Allah ya ce aljannu kun yi mun barna da yawa kun yi barna kun je kun yi ta yawaita ɗiban mutane kuna halakar da su kuna cusa su zuwa ga hanyoyi na ɓata Allah ya zarge su da wannan wato istakasartum min idlalihim kun ɓatar da su wa ijwa'ihim kun halakar da su ibnu abbas yace abrantum minhum kaseeran kun ɓatar da mutane da yawa saboda yanzu ka koma sai ka ga duk tsafe-tsafen nan da sa hannun aljanu ake yi sihirce-sihirce duk da aljanu ake yi makirce-makirce duk da kulle-kullen shaidanu ake yi da na aljanu kafirci mafi yawanci yana dogara da aljanu wa qala awliya'uhum min al-insi masoyan aljannu daga mutane wato bokaye kenan da makamantansu waɗanda su suke biye suke amfani da sunayen aljani wajen aljanu wajen surkulle da wajen shakiyanci da tsafe-tsafe da sauransu to sai waɗannan abokan aljanun daga mutane sai su ce rabbana ya ubangijinmu istamta abu abu na bi ba'adin sashen mu dai ya ji daɗi da sashi mu muna biya mu muna musu biyayya su kuma suna biya mana bukatunmu mu je mu ce su mana kaza su mana kaza su yi mu kuma mu musu biyayya mu rinka yin abin da suke so na kafirci wa balagana ajalana haka muka yi kai har muka kai ajalinmu mutuwan mu ta zo ta same mu akan wannan allazi ajjalta lana wanda ka yanke mana qala sai ubangiji ce to ai na sani na san haka ne ku ba ku ne masu bautan shaidanu ba ku kuma masu biya muku bukata sai Allah ya ce to annaru maswakum dukka ku tafi wuta ita ce makomanku da ku da mabiyan da ku da wanda kuke musu biyayyan dukkan ku ƴan wuta ne yawwa khalidina za ku dawwama fiha a cikin wutan illa ma sha Allah zuwa yanda Allah ya ga dama ba wai an ce ba wai illa ma sha Allah kaman akwai wani zamani ne da za a babu wuta ba aljanna ba kamar yadda wasu masu mummunan aƙida suke suke da wannan aƙida din a'a Allah dai duk abin da zai faɗa shi ya ladabtar da mu da cewa mu ce insha Allah wa la taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa an yasha Allah to shine shi ma Allah subhanahu wata'ala sai ya bi uslubin da ya koyar da mu yace illa ma sha Allah Allah subhanahu wata'ala yace inna rabbaka sani ubangijinka hakimun mai hikima ne cikin ayyukan sa alimun masani ne da ayyukan bayinsa kowa ya san aikinsa kuma ba zai zalunci kowa ba aikin ka in ka je lahira sai ka gaba a maganan kowa sai kai duk abin da kake yi a duniya kai na yi kana cewa ai mu dan kungiyan su wane ne ai muna group din su wane ne ai tafiyan mu tafiyar su wane ne an je kiyama sai da kai kadai aka cike babu wanan babu yan uwansa yawwa saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce saboda haka shi ya san aikin kowa kuma kowa shi kadansa za a masa hisabi ba za a ce a'a ku zo a haɗa ku da kai da wane da wane a tattauna me yasa kaza a'a kowa shi shi kansa aka sani dan haka ba za ka je lahira ka ce wa Allah ai ku wane ne ai kaza kaza ba shi Allah kai ya sani kai ya sa ka abin da ya sa ka kuma shi ne in ka baje abin da ya sa ka aka baje aka ga yayi daidai ka tsira kenan in bai yi daidai ba kuma kai ne za ka faɗa cikin wahala ba wanda zai nemi ko duniya haka ne kuna guruf idan kuka zo aka zo kuka yi tsaye ta'addanci kuka yi kaza kaza in an zo kamo yaya yan abokanka suke gudu duk watsewa suke wanda aka kama kuma fa waye suke zuwa ya bi sawu cikin su babu sai dai waɗanda su ba sa laifin su ne a duniya suke zuwa su je suna kokarin wai dan uwansu ne ko menene su je karban sa amma abokan yin a to shi ma sai shi ma neman sa ake yi yaushe zai zo ko maganin daidai ga kwacetunka babu saboda haka yanda shedan zai gudu ya bar mutane Allah yake nuna musu misali a duniya yanda abokanka na shashanci da da shedanci suke watsewa su gudu ana nema ana nema ba a same su ba kai kaɗai aka kama duk kururuwan kada za ka yi kururuwa cikin duniya sau saba'in ba wanda zai zo ya ce kai bari mu zo mu ne mu ne duk ma abin da zai faru babu to haka shedan a lahira zai maka da ɗan uwanka shedan a lahira watsewa za su yi su bar mutum Allah subhanahu wata'ala ya ce to shi Allah subhanahu wata'ala ya san aikin kowa eh alimun hakimun fi af'ali alimun bi amali ibadi ya san ayyukan bayansa kaf kowa zai masa hukunci daidai nasa kuma ba za a dora ma da wani a ce an dora ma ba kuma ba za ka yi ba za ka yi zuƙil ba ba za ka yi zuƙe ta mallaka ka ɗauki naka ka ce na wane ne Allah ya yadda ba tunda ya riga ya san iya naka
وكذلك نولي بعض الظالمين بعدا بما كانوا يكسبون وكذلك to haka fa nuwalli ba'd az-zalimin ba'd muke jibanta masashin azzalimai sashin azzalimai bima kanu ya kasibuna saboda abin da suke aikatawa wato wannan gargadi ne ila yawmin kiyama wani system ne wanda Allah ya kawo shi yace haka zai rinka yi saboda haka mu mai da hankali eh kama mata'ana al-insa wal jinna ya ba'dhum bi ba'd kamar yanda muka muka jiyar da mutane muka je da mutane daɗi da aljanu aljanu ma suka ji daɗin mutane aka haɗa kai aka yi guruf ɗin a saba ma Allah to Allah ya ce to ai shi yasa nake haɗa su nusallidu ba'd az-zalimina ala ba'd sai mu tsora aljani akan mutum tunda ka yadda ne abin da kake bauta ne sai ya zo ya rinka halaka ka ya haukata ka ya gurgunta wasu ya yi menene ma wasu tunda sun jibance shi sun ce shine waliyinsu to tunda shine waliyin ko kuma zai yi irin abin da ya ga dama sai Allah ya ba wa shaidani dama akan mutum eh bi sababi kasbihim lil ma'asi saboda zunuban da suke diba wa zunubi da zunubai qala al-qurtubi to wannan shine namu gaba daya imam al-qurtubi yace wa hadha tahdidul lizalimi wannan kan da ko ne gargadi ne ga azzalimi lam yamtani min zulmihi in bai daina zaluncinsa ba sallallahu alaihi zaliman akhara Allah zai dora wani azzalimin kai ma a kanka qala ibnu abbas ibnu abbas yace idza radiyallahu an qaumin walla amrahum khiyarahum in Allah ya yarda da mutane saboda halin su yayi kyau sai ya dauki mulkin su sai ya ba wa zababbun su wa in sakhita Allahu ala qaumi in Allah ya yi fushi da mutane walla amrahum shirarahum sai Allah ya dauki matsiyatan sai ya tsora musu dan haka in kun ga kuna da shugaban shugaba matsiyaci to kun fi shi tsiya ko ne matsiyatan in kun ga kuna da shugaba na gari to kun gyaru ne shine kuke da shugaba na gari wannan haka sai da Abdullahi ibn Abbas ya ce idza sallallahu idza sakhita Allahu ala qaumi walla amrahum shirarahum in Allah ya fushi da mutane sai ya naɗa musu matsiyatansu wato kafin a naɗa muku matsiyacin shugaba sai an yi fushi da ku wa an malik ibn dinari an kalbo daga maliku dan dinarin kala yace qara'atu fi ba'd kutubil hikima na karanta a sashen littattafan hikima inna Allah ta'ala yaqulu Allah ta'ala yana cewa inni ana Allah inni ana Allah ni ne Allah malikul muluki mamallakin mamallakin sarakuna qulubul muluki biyadi zukatan sarakuna a hannuna yake faman a tsa'ani da altuhun alaihi rahama al'umman gari ko kuma al'umma ko ƙasa wa'yanda talakawanta suka bi ni da altuhun alaihi rahama sai in sanya shi wannan sarauta a kansa ya zama rahama waman asani wanda ya saɓe ni da altuhun alaihi ni'ima sai in sanya sarakuna ya zamanto azaba a kansa inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi wala tusjilu anfusakum kaman da mu ake yan Najeriya kar ku shagaltar da ku kanku bi saddil muluki da zagin masu mulki walakin sai dai tubu ilayya ku tuba zuwa gare ni a aqifhum alaikum sai in tausasa su gare ku an gama magana fa yawwa ku yi ta neman yaushe za a samu adili ina za a samu adili ba za ku samu ba saboda ku kanku kowa zuciyarsa a zalimi majority ban ce kowa da kowa ba majority kowa zalunci yake so yau da kai tsakaninka da dan uwanka in an ce wani je ka kai wani ka raba wani ka ba wani kaza ka ba wani kaza ba haka za ka yi ba ba a lissafa maka mutane a ce ga naka dubu goma ka ba wani dubu biyu wani dubu biyu wani dubu biyu wani dubu ɗaya wani dubu ɗaya in ba a mai da hankali ba duk da dubu goma da ka samu ne to wani dubu ɗaya wani dubu ɗaya za ka ba shi mai dubu ɗaya mai dubu biyun nan dubu ɗaya za ka ba shi mai in ba a ci sa'a ba ma ɗari biyar biyar za ka ba su kai kuma kana talaka eh a kan wancan goma karba to inda kai ne shugaba ai sai ka fi shugaban ma zalunci shi ma ya fi kama imani ko to abin da muke fama da shi kenan akwai wani ya zo na ta zagin shugabanni ni da kaina na ce akwai wani abu da aka bayar na ce ya je ya raba ya ba mota sai yana neman wai a tun da ba sani da shi a bar masa shi kaɗansa amma ya ji kowa zagin shugabanni cewa a zalimai ne amma shi kaɗansa yake so ya mallaki wannan abu to ina za mu je da irin wannan to za ka samu mutane suna ta surutu akan azzalumi amma in Allah in baka san sirrin su bane in kai ka san sirrin su to sun fi kowa mu zuciyan kunama ne a cikin zuciya babu malami ba almajiri a ga da daddare idanu an ce ba ba malami ba almajiri ba talaka ba mai kuɗi babu mutane su zo makiya Allah kuma su ce suna son a sama musu a sama musu shugaba mai son Allah ai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa yace kamata ku nuna yi wallah alaikum yanda kuke haka shugabannin ku za su zama yanzu da muke magana a an ce an ce wannan shugaban mai gaskiya ne ashe da ma ma shirme ne to wai kuke to in wanda ma aka ce mai gaskiyan ga yanda kuka kare da shi to in an kawo kuma mara gaskiyan ya za ku kare to kuna ce a kawo mara gaskiyan kuma a kawo mara gaskiya shi ya fi muku akan mai dan dama dama wani abu wani ba wani abu bane rudu ne mun shiga cikin rude mun rikice mun rude mun rikice ne mun rude saboda wanda kuna kowa kuma duk muna kallo fa ni dai ba dan siyasa bane amma muna kallo a ƙasar nan muna ganin yanda tarnaƙin da ake ma duk wani mai gaskiya duk wani wanda ya sa gaskiya akwai wanda su bukatan su ma kawai ya za a yi fulan ɗinka ma kar ya cimma nasara don kar ma gaskiyan ta ci gaba da tabbata tarnaki ne tarnaki za a rinka yi maka akwai wanda aka ce ya faɗa da bakinsa ya ce talakawa sun ture su a mulki sai sun ɗanɗana wa talakawa sai sun yi nadaman abin da suka yi to yanzu nadaman kenan ake yi cewa ai mu ne mun san kan tsiya mun san ta inda ake shiga a fita sai mun sa sun ɗanɗana nadaman abin da suka yi ai mu suka mun sa mun a cikin su wanda aka kayar da su a mulki akwai wanda suka yi kuka akwai wanda suka yi ciwon zuciya akwai wanda suka yi menene lokacin da sun dauka sai sun shekara hamsin ba su yi ba to suka ce yanda muka yi kuka wallahi talaka sai sun yi kuka da hawaye yanzu kuma ana yi ko ba a yi to kuma har ana cewa garo su Allah ya sauka to wannan dai gashi nan kaman yau aka yi shi wannan wannan magana ne ta Abdullahi ibn Abbas ko da Malik ibn Dinarin malaman su Imam Malik ne ma ko wayannan to su suke faɗa ga abinda aka rubuta ga abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin littattafan hikima wanda malaman baya suka rubuto cewa to kuma wannan shi yasa dan fashi sai yazo kana la haula wala quwwata illa billah inna la gama ka gama sai ka gama ya datsa ka sai ba mu kayan mu kai ma azzalimin ne shine nuwa ba azzalimi na ba alam mu jibanta sashin azzalimi akan azzalimi kayi kayi magudinka a kasuwancin kayi zalunci kayi wannan ka ƙara wannan ka rantse da Allah akan yanda ka tsara ba haka ba ka gama faɗa ka tara miliyoyin sai ka kama hanyar Kano su zo su tsare mu su kwanta kwanta yau Allah ya ba mu rabon mu kawo kana kuka su karɓa alƙawarin Allah ne wannan aya babban aya tana magana akan abubuwa da yawa duk wani azzalimi Allah zai ɗora masa wani azzalimi akan sai ya jene shi kamar yadda shi ma yake jejjene mutane to abinda kawai maganin ta me maganin yadda za mu fita akwai mafita ko babu akwai kowannen mai zai gyara halin sa ya zama mai adalci kai in kana maslaha kana adalci a iya wurin da kake wani ma yana yin a iya wurin da yake to insha Allah in abun yayi yawa sai kaga Allah ya dora mana nagari Allah ya taimake mu sai tambayan da wani ya rubuto a takaice dai tambayan yana nuna cewa mace ce tana tana jinyan yarta wadda take take jego to garin hadari da yasa ta dauki da ta tafasa ruwan wanka to kuma dan ya subuce daga hannunta ya fada cikin ruwan wankan ba da nufinta ba to wai akwai kafara a kanta kwarai akwai kafara a kanta ai dama ba ganganci ba ne kafara ana yi ne saboda nadaman wannan kuskure da aka yi za ta yi wannan kafara sai dai ba ba za a rama kisa a kanta ba ne a ce ta yi ganganci a mata hukuncin kisa haddiya za ta biya na biyu malam za a iya hana ka ko mace wai za a yanka mace rago ko kuma sai tunkiya in an haifi yaro ya mace a duk wanda aka yanka yayi ba a ce dama lallai lallai tunkiya ake yanka masa ba duk wanda aka yanka yayi tambaya malam ina tambaya guda biyu shin mutum idan ya sayi abu dubu ɗari bakwai sai ya bayar da shi loan a dubu ɗari a miliyan ɗaya za a biya kaɗan-kaɗan zuwa shekara ɗaya a gama biya yin hakan akwai ruwa a ciki ko babu babban ruwa ma wannan shine asalin riba ka sayi abu ka ba da shi bashi a ƙara maka akan bashin da ka bayar duk abin da yake sunansa bashi idan aka ƙara maka to kayi kuɗin ruwa kayi riba amma irin masu mashin da sauransu nan duk riba suke bayarwa idan ana son a fita shi ne a ce an ba ka haya kar a sashi da sunan bashi in ma alkawarin ne a rubuta yarjejeniya na ba wa ne ya rinka yin haya da mashin ina kullum zai rinka bani dubu ɗaya har in ya gama biyan ya gama in ya shekara yana mun hidima da mashin ɗin yana kawo dubu ɗaya ɗaya zan bar masa mashin na yi alkawari tsakanin da Allah a yi sanin a ajiye to an yi halal komai an fita lafiya amma kalmar nan ta bashi da aka kawo to shi ya rikita al'amarin a lokacin da ake cikin wannan haya kuma mashin ta mai mashin ne ba ta wanda yake aiki da mashin ba ne wannan takarda almuslimun ala shuruɗin ta yarjejeniya wanda aka kafa shaidu a kanta shine za ta yi wa mai mashin amfani dan ya cika sharaɗi kowa shaida sai a bashi mashin kamar yadda aka masa alƙawari amma ba a ce an bashi bashi kuma zai biya kaza kaza wancan kuɗin ruwa ne sosai ma cikakken ma kuɗin riba ne wannan kuɗi idan ya kai nawa ne ake cire masa zakka to ya kai wajen yanzu suna ce wajen dubu ɗari bakwai da wani abu ban san ban ga dai na ban lura da na yanzu ba abin da suke faɗa kenan amma akwai rigingimu akan wannan nisabi din wasu na cewa dai abin da yafi kamata ga mutum idan yana da dukiya har ta kai dukiya ta shekara a hannunsa yana juyawa to ya yi zakanta kawai shi ya fi masa lafiya Allah ya samu dace ko da bata kai wannan ko da bata kai rabin haka ba ma fatiha salatu fati bismillahir rahmanir rahim arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الله والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله